ga watan daidai ko? shirin daidai ne ko? إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi ga shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna talata 20 ga wata na jumadar akhira hijira shekarar 442 wanda ya dace da biyu ga watan biyu shekara 2021 muna cikin littafin bulugul maram insha Allah yau za mu yi darasi na 55 darasi na 55 insha Allah muna cikin bayanin zakka mun kare zakka ta raƙumi za mu shiga hadisin mu'az bin jabal mai magana kan zakka ta shanu kuma ana ga muni bayani hata zakka ta kananan dabbobi wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا رواه الخمسة ولفظ الإعمال وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وسليه وصححه ابن حبان والحاكم abin da yake ruwayar cewa Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu ke bada labari cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba su da laman annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh zuwa Yaman cikin wakilci da ya tayi amai umarni فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة أدكا ثانية ثلاثين زاء أمشي أن شكرا بدا كوي شكرا بدا نبن وش wannan bangaren shanu da namiji da matadidde ne ko namiji ko mace ɗin shekara guda za a bada a dukkan saniya talatin ومن كل أربعين مسنة أشكن دكا أربعين أبادا الشكرة بيو توانا زكاة شان تتباتا جربا ربا ديوا ورم تلاتين الشكرة بدا أربعين الشكرة بيو ومن كل حال من دينارا كما دك بالكي نم كل جزية اكتناك بادا وان حراج زي أمشي دكا وان دي بلغا زعبا ديناري بدا aw adalahu mu'afiriyan ko daidai wannan dinaran tuwa ce kamar na kace dan cana ko dan gana dai ina ne irin kiran tuwa ce mu'afiriyan za a amsa daidai ta wannan kudin kina ana iya amsa kudi gangariya ko kaya kaya daidai da kudin dinari guda amma nan kenan kudin jizya da za su biya dinari guda ne ko domin jizya ya raja da shugaba da jejeniya a dora ma kowa haraji suna ce karu kenan nan wanda suke kawara amana ana musu wannan magana abin za ku biya a shekara dukkan baligi a cikinku za a sa mutum nawa ne baligi za a mushi kenan dinare guda ko kaya da suka kai kimar dinare guda akan kowane mutum guda a cikin wannan shine anan ya kawo wannan ruwaya dalilin magana magana zakata dabbobi ta shanu wadda kenan daga 30 take farawa zabar dan shekara guda in ta kai 40 kuma a bada in shekara biyu wannan ruwa da tabbatar da ingancin ruwa ya bayan gano da cewa hamsa sun kawo shi lafazin ma ahmad ne yawan turmuzi ya inganta shi dai duk da magana ta saɓanin wasu ganin hadisin dai tabbatacce da tabbas a talibani ya tabbatar da ingancin ruwa وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقات إلا في دورهم نعم abin da ke wannan ruwayoyi cewa amur bin sha'ab kamar cewa da kakansh kenan abin da da yake ruwayar da amur bin as kenan abin da yake ruwayar manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce to khadu sadaqatul muslimin fi alamiyahim ana amsa sadaqa musulmi a wurin da suke mashekari nan ana magana ruwansu inda suke shan ruwa don sanin makiyaya suna diba inda yake da ruwa su je su taru dabbobin sana mace mashaya to nan kuma suke zama su ɗan lokaci mai tsawo don cin ciyawa nan iya magana kenan a iske su aiki inda suke zama wata ruwa ta abu dawud mai kwaya ka adam ya mai cewa la tu'khadhu sadaqatun illa fi durihim ba a masa sadaka sai a gidajensu inda suke nan zuwa ake inda suke nan kenan magana ta malamin sa'i wanda aka shugaba ba zawa zai bai kowa ya kawo inda yake turawa za a yi inda suke mutanen a je amso zakal a kawo ba zama za a ba kowa ya kawo shi zai kada kanshi karɓo wakili ake je amso wannan zaka imma a gidajen ne ko a wurin makiyaya ne wace mashaya magana kenan kuma duka hadisin da ya inganta ya tabbata wanda sha Allah wanda musu a me yake cewa me yake cewa sai wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa 'ala al-muslim fi 'abdihi wala farsihi sadaqa rawahu al-bukhari abu hurairah ke bada labarin cewa ba dora ma ba babu zakka ma'ana babu sadaka shine zakka akan musulmi a cikin bayin shi ko dawakan shi duka babu sadaka a kowane ko bawanka ko dokinka na asali bawa ke na ai da bawa mai kudi ya sayan bayi kudi ne dukiya ce kana bayi duka wanda kana sayar da samu kudi wanda zaka sayar da mun samu kudi su ma haka dawakai dukiya ce bale a yanzu ka samu doki na miliyan guda miliyan biyu har miliyan goma wanda na yanzu kwanan tserere kenan doki ma kudi ne to amma duk da kudi ne kuma kayan kudi ne kayan saidawa annabi ya ware shi daga cikin zakka ko doki nawa gare ka ko bayi nawa gare ka babu zakka akan akan wannan bayin da zaka bada dan kana da bawa masu yawa kai ne kudi ne a wannan ruwa ta Imam Bukhari Imam Muslim ya kawo ruwaya da amma can lafazin shi da ya kawo laysa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitr babu zakka babu sadaqa akan bawa kenan bada zakka akan bawa da kake da shi sai sadaka ta zakatu ta zakka kono ta azumi wannan zaka bada duk bawanka zaka bada zakkar shi wannan kenan bangare wannan amma zakka dan kana da bawa da da dukiya ce ba dora maka ba bada zakkar shi wannan kashi ne sai ka da yawa kan masaloli na zakka ta wasu kaya na bukata magana gida ne magana mota ce ta jigila da abin da yake da neman kuɗi firigo ne na na yin ruwan sanyi mota ce ta jigila da abin da yake dai na neman kuɗi to shi karan kanshi ba shi da zakka sai dai abin da ya kawo ko gidaje na haya ko sun kai gida dubu ba ce alisa gida dubu ne ya kai miliyon nawa amma kiyasi ka ba da zakka za ka ba da zakkar abin da gidan ya tara magana kenan وعن بعد بن حكيم عن أبيه عن جديه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها متجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحابه الحاكم وألق الشافعي لقول به على ثبوته abinda yake ruwayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli sa'imati iblin fi 40 bint lubun cikin dukkan raƙumi mai zuwa kiwo a can ba bai kasa ima ba akan raƙumi ya kawo akan akan ganan duk magana guda ce kowanne sai mai zuwa kiwo duk wanda zai ci ciyawa ta gida bai cikin da sanin zakka da raƙumin ne sani ya ce ƙanan dabbobi ne duk wanda a gida ake ba shi abinci to wannan ya ishe ka ba ɗora ma ba da zakka ba dabba da ake take kiwon gida kowace ce ma to duk da ya kama maganar a cikin raƙumi arba'in za a ba da ya shekara biyu cikin ta uku an karanta baya in ta kai guda hamsin za a ba da ya shekara uku cikin ta hudu ko? to ne ya kama ɓangaren guda kurum sai yake cewa la tufarraqu iblu an sabiya ba a raba raqumi da yan uwan shi kenan ba a raba garki magana kenan ko ne a bar shi inda yake ya lisan ko ne garke da garke shi kuma wannan shi da magana yace man a'taha mutajiran biha falau ajruha kuma wanda ya bada zakka iya mai neman lada falahu ajruha za a bashi ladan wannan zakka da ya bada lada da shi a wajen Allah duk da an dora mai dole ya bada amma lada zai samu sadaka ce ta bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ba tsara bace ne yace wa man mana'aha wanda ya hana zakka fa inna akhidhuha wa shatar malihi zamu amshi zakkar kuma da rabin dukiyar azamatan min azamati rabbina zakka wani wajibi ne daga cikin wajibi da Allah ya dora subhanahu wa ta'ala bayi kuma ce lahilu li alin muhammadin mina shai zakka ba ta halitta ga ɗaya cikin alin muhammad duka cikin alibai da ke nan ba ta cin zakka ka ku za a raba ta ba in yin bunki da nan bai ci dama kuma haka iyalan shi ba sa ci wannan a nan malamai ke hudu masa'alar kenan zakka hana zakka za a zo idan ka hana a amsa a hudda zakar misali kana da shanu in dubu ne in nawa ne za a hudda zakar dukiyar kuma a amshi rabin dukiyar ta ka a sa abitul mal daga na ka samu kenan tara a musulunci kenan ana iya mutum tara ta kudi kan wannan ne duk da jamhur ba su kai amma fashe madogara ta masu ganin yin tara idan hukuma cikin ta'azir da ake wa mutum ladabi ya wani lahi kowa ba haddi ana yi ɗora ma wasu kudi za ka biya kambacin laihi kaza da kai ta wannan abin da ake dogara kan shi ta maza ce za a mace zakar kuma a mace rabin dukiyar kuma wannan a sa a baitul mal goma wani ya ƙara da mun tabbatar da abubakar sadiq radiyallahu anhu ya yaƙi yaƙi ma yi ɗan musamman kan wa'inda suka yi bayan annabi Allah maza ana cikawa wanda suka ce damun zakka annabi aka ce amsa tunda Allah bai cikawa zakka babban ba kowa zakka na abubakar ilmi ya cewa wallahi zan yaƙi duwan ya raba tsakanin sallar zakka an abubakar ce zan yaƙe shi kuma da umar ya jayayya kan abun daga baya da ya ga abubakar ƙwarai niyyar da ya kuma abubakar iya da gaskiya bayan da ya samu dalilai daga baya da nan sallar sallar nassun ƙwarai da sunna sun tabbatar da cewa Allah abin da ya san haddin yaƙi in suka yi imani suka ba suka yi imani suka ba suka sallar ba zakka to kuma iya kira sharadin barin mutane aka baya kasu imani da sallah da zakka da zakka wannan uku babu su za a ki mutum kenan hana zakka iya daga cikin abin zai halatta yakin su to kenan wannan za a yake shi ko ta kakkashe wani yaki wannan ya mutu a banza kwarin wannan shine matsayin kenan magana zakka wajibi ta kuma za a iya karba ko da ƙarfi ne idan mutum bai bada ba وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يهون عليه الحول روى أبو داود هو حسن وقد اختلف في رفعه abinda yake wannan ruwaya da sayyidina ali radiyallahu anhu iya bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kanat laka mi'ata dirham idan ka mallaki dirhami 200 shi mai ta dirham idan ka mallaki dirhami 200 kuma wahala alaiha alhawl shekara ta zagayo ta isko wannan dirhami 200 fa fiha khamsu dirahim shine za a bada dirhami biyar dirhami biyar za a bada a cikin a cikin dirhami 200 wannan abin da ke nake nisabin kenan ya ka cewa dirhami 200 a nani walaisa alayka shay'un babu wani abu da aka dora ma a kanka hatta ya kuna naka 20 dinara sai kuma bangaren kenan azurwa ne muka hudu yanzu sai ya ce haka babu komi a kanka na zaka sai ka mallaki dinari 20 kuma dinari 20 wahala alaiha alhaulu shekara ta zagayo ta samu dinari 20 dare suna nan shi kuma fafiya nusfu dinar za ka ba da rabin dinari kenan dinari 20 an ba da rabin shi da gane ɗaya cikin ɗaya cikin 40 ko? ɗaya cikin 40 kenan kamar da biyar su 40 suke baka 200 ko? a na na abu ya ce fama za da fabi hisabi zalik a cikin abin da ya karu a kan dinari 20 lissahin iya nan za a ba da rubu'ul ushur ko ɗaya cikin 40 me maganar a dabbobi akwai wakas suna cikin suka ce alwakas alwakas cikin zakka ta dabbobi wannan dan tazara da ake misali yanzu misali magana da gumi tun daga 25 kaga ya kai za a ba da dabba ɗaya mishi shekara ɗaya ko ai kaga ya kai 26 da 7 da 8 da 9 har 30 har da ɗaya har da biyar ba a ce gaba da komi ba ana mai suna wakas wannan an bar shi bai cikin lissafi ka kama wani da kumi goma ko yi ba ƙara maka ko akwai baka bada ne ko a da raƙumi biyar da ka bada akwai guda ko to na a cikin da ana kiran zakara mai kai suna wakas to a kuɗi babu wannan a kuɗi ko mun kaɗan ne za a yi lissan wannan kashi ɗaya cikin arba'in ka bada in a kuɗi ne shika ɗari ce da ishirin za a bada kuɗin jika ishirin a bada ɗari ɗaya a bada na ishirin shika ɗari ce da ɗaya wannan ɗaya ma wani labarkinta magana shi kudi ana lissani duk abin da yake ana lissani a wadda wannan kashi amma dabbobi a kowa kasa ana wani tazara a ce za ka dabba goma ta karu ko sha a wani ma sha biyar to kan gaba da wani abu to wannan shi ne magana ta ya ce fa bi sabi zalit kenan fa ma za da abin da ya karu a kan dinari ishirin ko dirhami ɗari biyu za a yi wannan lissafin abin da aka hudda a dirhami ɗari biyu da aka hudda biyar da aka ce a hudu rabin dinari a dinari 20 to duk abin da ya karu wannan kashin za a hudu a cikin kudin magana kenan kuma sai ce wa laysa fi mali zakatun hatta yahula alayhi alhawl kun duka mana ya yanke ta babu zakka a cikin duk wata dukiya sai shekara ta zagayo kenan in menene za a hudu zakka sai bayan shekara ta yi domin nan akwai maganganun ka gabata mahiyar malamai akan hujja cewa bangare dogara da nasin zahirin hadisi ba a lissahin maganar shekarar kudi ana aiki da shekarar nisabi daga wani lokaci kudinka suka kai nisabin zakka wadda suka kai nisabin zakka daga ran nan ne ake lissahi in shekara ta zagayo tukun za a ba da zakkar dukiyar da ka mallaka iya misali na samu jika 100 ina na ina juya ina juyawa sai ba a watan mai kama wannan misali jimadar ula kayan wannan yana samu miliyan kudin suka yi miliyan biyu to zakka ba ta hau na banzu sai baɗi a watan jimadar ula duk da wasu na malakiya suna kawo su ɓangaren shekarar samun kudin ma magana a nassan hadisin sai in ka mallaki aka cayi wallaisa alaika shay'un hatta yakunu laka 20 dinara kuma shi ma wahala alaiha alhawl nasan hadisi ta ce ka mallaki dinari 20 kuma shekara ta zagayo akan wannan da abin da ya kawo shine madogara babba mai karhi ta cewa ana lissafin daga lokacin da suka yi zakar su misali ba su mai sama akwan kudu ma san masu kudi aji kudu kudu akwan sai ka diba da libegin ka kwan cikin ka nawa daga wani wani datti ne kudin suka kai lissafin zakka sai ka dauki lissafi daga nan kuma a hannunka ne ma zaka lissafin daga watan da kaga kudin ka sun kai nisabi kai ka kirga shekara in ta zagayo shine nisabin zakka wannan shine bangaren nisabin zakka sai yace wal tirmizi kuma hadisin ya tabbata a ban tabbata ingancin ruwaya duk da na ce an samu sabani kan marfu ne marfu ne marfu ne tabbata tabbata hadisin marfu ne wal tirmizi yani ibn umar radiyallahu anhuma man istafada malan fala zakata alayhi hatta yahula alayhi al-hawl والرجع وقفوه na ruwaya turmuzi kai kuma haka abdullahi bin umar ke cewa man da malam wanda ya samu dukiya sabuwa babu zakka akan wannan dukiya sai shekara ta zagaye na me mas'alar akan samu mutum ya samu kudi to wannan kudi a cikin iri uku ne akwai kudi da yake karuwa daga cikin asalin dukiyar daga asalin dukiyar ya karu akwai kudi da yake karuwa irin dukiyar ta kace jinsin su daya amma ba daga cikin taimako ba kuma akwai riba da ba su ma alaka da wannan dukiya kudin da ya huto daga cikin asalin dukiya tare suke da dukiyar in can da zaka ta kama wannan dukiya za a gama lissafin da asalin samun kudin in daman ya kai lissafi sai a gama lissafin da tushen inda aka sami riba kuwa kudin daga ina ta kai lissafin zakka in kuwa duk da irinsa ɗaya amma wannan kudin bai da alaƙa da kasuwanci na iyawa kyauta ce wata ganima ko da tsuntuwa kan samun kudi kasu kudin jib masu yawa kuma sun kai lissafin zakka to za a masa datinsa daban ko kuwa za a masa datinsa wani malamai suna da saɓani kan mas'alar kamar albani rahimahullah ya cewa lalle in aka koma jigon magana kowace sai ta shekara to amma ganin halittin gabatar da zakka kayan lokacinta kuma da ɗauki haraj ga al'umma a ce kana hudu zakka ko na wata misali ko na wata kawai kawai zakka shi ko ba da sayi kenan gama ta ga asalin dukiyarka zakka ka ta farko shine mai sauki ga al'umma ka gama ta da tushen wancan kuɗi in ma'ana zaman kanta take aka same ta wannan shine abin da ya yi sauki kan mas'ala kenan shine ce ana yace maka duk wanda yake ne samu dukiya sabuwa shine ya samu riba shine karuwa da samu dukiya babu zakka kan wannan dukiya sai shekara ta zagayo sai ba zama wajibi kanka ba tana zaman kanta take bata alaka da wannan yace duk hadisin ne ba kufin gaban Umar wa ana Ali radiyallahu anhu qala ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود وقال قتني كما راجع حديث موقوف ne kuma duk da haka hadisin da gabata baya sa'ima ba zaka kanta cewa sayyidina ali radiyallahu anhu ke cewa laysa fil baqar ma'ana al'amil sadaqata babu zakka kan saniya ta aiki ne aikin ban ruwa ko lokan kaya ko jin sharar duka saniya mai jin sharar ko ta bar ruwa elewa ta ko duk da wata take aiki take maka to wannan ita ba cikin lisan zakka wannan wani abu ne daban zaka kamar ɗaya suke da maganar sa'ima an san bambancin sa'ima akan samu ai dabba ce a daji yake da misali yake da yake da rijiya ga ciyawa ta sha ta bilis kuma ta bakin rijiya duk da ciyawa take ci ta dajin amma tun daga aikinta mai aiki da aiki take maka ita an hudu daga lisan zakka magana kenan zakka dabba wata take maka aiki inda ta aiki ce ta bar ruwa ce ta shahara ta menene to na bus cikin nisan zakka kurin kuma an raka asaman da ya rasa cin abinci a wajen su wannan abin da yake da alaƙa da zakka kenan to ganin mun yi sati da ya gabata karatun na mota imam malik mun yi mas'alar a tabulo ta zakar raƙumi to ganin nan muna cikin blog maram shi ma za mu tsaye da anan a doko wancan tabulokin a ajiye anan sai mu yi ta dabbobin iyakar da karshen shi ma yi gama da shi a gama da blog maram kin abin da shahid na zakka ta dabbobi eh bismillah a doko wancan tabulokin mun yi bayani a kan banka haramun za mu yi bayani ta shanu ba ta da yawa a kai saniya zakka ba ta kamawa a kan saniya tun daga ɗaya har zuwa 29 babu zakka a kan saniya ga ta kamar da ke saniya 30 zakka ta hauka za ka ba da ɗan shekara ɗaya mace ko ɗan shekara ɗaya ta mace daga talatin har zuwa talatin da tara har da ta kai arba'in shi kenan ta koma ɗan shekara biyu har zuwa sattin ne masu tara har zuwa har zuwa sattin ma kai har zuwa tun daga arba'in da tara har zuwa sattin hamsin tara tun daga arba'in har zuwa hamsin da tara za a ba da ɗan shekara biyu kenan a taƙaice shanu ba matsala duk saniya talatin ɗan shekara ɗaya duka arba'in da duka arba'in ɗan shekara biyu nan shi ba sattin kenan shi talatin guda biyu ba nufar bari ne makon ɗin sattin ne ɗin talatin biyu ce kenan ka wani guda biyu guda biyu guda biyu ya ce ba saba'in saba'in akwai talatin ko arba'in ya ce maka tabi'in wa musulma duk duk wani bari ne kuma a takaice shanu kudin talatin ɗan shekara ɗaya ba ta mace ko namiji in suka kai arba'in ɗan shekara biyu ko nuna kaza da sai kudin makarku sai kuma ƙananan dabbobi tun daga rahoton ke yada akuya-akuya shi daga arba'in ne tun daga ɗaya zuwa talatin da tara babu da kakanka daga sun kai arba'in za ka ba da dabba ɗaya ko tumkiya ko akuya ko rago ɗaya ba za ka ba da ba abin da ka baka ƙara kuni haka kai dabba ɗari da ishirin ɗaya za ka ba da kwan matakin da yake nan sai bai canzawa sai kama daga 121 ya ta ƙarfi nan daga 121 to wannan hayin zuwa 300 ne hayin zuwa 200 duka za a ba da dabba biyu tun daga 121 bai canzawa biyu za a ba da hayin zuwa 200 akwai biyu za a ba da kuma daga 201 ya ta ƙaru hayin zuwa 300 za a ba da dabba kuma shi ke da kun ya abu ko wata dabba ɗari ya bada dabba ɗaya ko wata ɗari dabba ɗaya ɗin dubu nan tura biyu ba ta dabba ne ke sai ta kuɗi
na ina ba ta abun goyiya abun alhamdulillah bayanin kan zakka ta kuɗi a sha bayanin shi kudi mai sunan kudi ko kayan kudi ƙashin wata ruwa da makaranta na babu zakka a kan mutum sai ya mallaki dirami 200 ko dinari a yanzu dinari dirham ne kima ba cikin sadaka yanzu misali dirami 200 a ma'aunin shari'a dirhami a yanzu abin a ma'aunin zamani iya kamawa garan biyu ne da birgir da yanci 975 ne ina kai da kama kenan an kai wannan shi kuma ya cewa a wannan shi ne dirhami ko na guda yaunin shi garan biyu ne da yaunin yanci kenan an kai su an kai su da 200 zai baka na wajen zaka ce nafsa a a sankisan sankisan a tozantan yake badawa gram gram 100 je yake badawa da gwamnatar da yare an kai wannan so wannan yaka ce so 200 eh fadi ba wannan kashi biyu garan biyu da ce wannan ritar da kuma biyar su ɗari biyu zai baka garam ɗari biyar da gwamnatin to wannan a yanzu gaba ɗaya kuma shi gaba ɗaya daga mutu sa zai kama sans wasan simin sisa ɗari ga ɗari ne sattin da shida da ɗari da shida duk abin da ke gama gaba ɗaya hana shi ne kuɗin kimar dirhami a yau sun su fake su fake babu ya zabi babu ya to amma misali ake a yanzu ana lissafi da jina dinari da aka yi lissafi na shari'a ko na guda iya kamawa garam hudu da yanci 25 ko na dinar da shari'a wannan an kai an kai so an kai so 20 zai baka zai baka so ashirin ba so 20 zai baka gram 85 wannan jin da zamu yi canza kurin wannan shine awon da aka yi na dinarin shari'a dinar guda iya yawan gram 25 wannan sai ka yi so 20 zai baka gram 85 to a yanzu gram 85 lissafi da muka yanzu duk da an tsaye da kasance kuɗi ko da garan guda iya kama bamir bamir ta kama ta kashi ta kama to in kai ta kashi shirin so ta manda ne za ta ba ta muka da sai ɗan miliyan 600 mil ɗan miliyan 600 mil kenan yanzu lissafin zaka a yau a yau misali ke da an kamar da ke nan miliyon ɗaya da shiga ɗari bakwai shi ne da samun baka a yanzu yau muna 20 ga watan zarkada hijira shekarar 1442 wanda ya daidai da biyu ga watan biyu 2021 'yan miliyon miliyon ɗaya da shiga ɗari bakwai daidai shi ne da samun baka ke wani ɓangaren kuɗi ke amma wannan yanzu lissafin bai cikin lissafin da dara amma yanzu ne da sassan misali sassan shi bayan me yana da tashi kun kudin ka sun kai wannan balakin miliyan daya da dubu da jika ɗari bakwai shi ke zaka ɗan sun shekara shi ne zaka ta kama ɗan sun shekara
wajen wata daga radda suka kai wani misali
tsada kashi a watan muna juma'a akhir tsada kashi a watan kenan 20 da watan jumadar akhar hijira shekara 1440 kenan sai zo da shi da san zakka wanda ya mallaki wannan kudin zakka ta kama shi an kuma suka haka ba zakka ta kama kuma din da mu canza wannan bai canza kullum a tsakaki kana amurka kana ina isban kake ina kake ko kuma yace wannan kudin garan na dinariya ta ina kake aga maka kai kullum da ka mallaka ko kanka walakin su zai iya sayan karar tuman da jini dan iya wa hau iya wa zakka iya wa zakka daban duk da mutum yake a duniya in dai zai dauko ya san zakkar shi in ya kai zakka kun zai fi sai nawa ne kudin garafin dinari a cikin yake ta ga mutum ko mai zai da dauko sai da ya ke sayan karar tuman da jini in ka saye su zakka kuma sun shekara kudin zakka ta kama za a yi kenan 1 million 400 kuma dai sa miliyan daya naira ce a yau kenan kusan canji a yau naira miliyan daya da dubu dari bakwai da saba'in da biyu da naira dari biyu na ɗari hudu ba ɗari bakwai ba ko?
ɗan miliyan katsan ɗari bakwai miliyan katsan su a tattus miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da saba'in da biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da saba'in da biyu da ɗaya ɗari biyu an ka zo da sani sara sai ka ɗauka har cikin mutane ni yau ka zaga wata nawa ya dace da zuci ana yi maka bakan zaki a samu sai ka daidaita sai fata mata ka zaga wata eh kun kuma zan zaga shekara ko shekara ce ko da fara gumsha sai ka samu dace a takaice akwai abin da ɗan wa tambaya iya game da karatun wancan na duka zakan in ta kai zaka me ake huddawa haƙƙin zakka ta kuɗi da muka lissafi mu bayanin ma me ake huddawa a zakkar kuɗi in sun kai zakka abinda ake huddawa za a raba gida 40 a bada daya shine muke cewa dukkan miliyon guda jika 25 dukkan jika 100 jika 2 da rabi dukkan jika guda dala biyar ko kurin ka raba gida 40 ka bada daya ko kuwa in sa mashin ne sai ka hudda kashi biyu da rabi cikin ɗari in ana wani shi zaka ya kai mu wanda da biyu sun kusan an kawo da kashi biyu da rabi cikin ɗari shi ma dole samu zai baka ta amma abin da ya gwari gwari kurin ka raba ki da rabin gaba da ɗaya ko nawa ne shi ne abin da ake huddawa a zakata kuɗi wallahu a'lam sai ci gaba da karatunmu وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال wanda yake kula da wani maraya marayan yana da dukiya falyatajir lahu wala yatruku hatta ta'kulu sadaqa kakkabar wannan mana kai kasuwa a juye wannan kudi ka a bar shi zakka ka ce ni yau misali bin da yace bana an hudu zakka 25 bana an hudu zakka 20 ana ta ya kudin sai sai sai zakari kayan girma amma an aka yi kasuwa kaga za a samu riba in ba an gama ba a juya don shi yawa gama a juya lalata shi muka yi bayani wata karatunmu abin da yi a zamanin yanzu a sayi wani abu ko da kare ne ko da rabin kare ne iya girma wannan karen tabbas an san da kasa take da daraja iya girma wannan karen ko ba a taba shi ba dai zai kudin da ya fi kimar kudin da azabar mishi kuma ya yi lahiya gaskiya ya yi kare shiga haƙin maraya a saya mai ko da hili ne ko da gida ne ya ka gida shi dai a saya wani abin kayan gida ne za a saya zai samu kudin haya zai samu ɗance wani zai samu yan kayan mai kayan sallah mai wane ne ana sadale gida zai badar zai sai mahimmanci ga kuɗi a juya don juyawa akwai matsala gaskiya kenan ya ce kai bai sadaka ta cinye shi rahu turmuzi kuma da zarar ne duk da ce sanata shi yana da rauni amma iya da shahid wanda yake ba shi mana gindin zama a kan hujja da wanda mukan zakon cikin dan malik da magana ga umar bin khattab ya wannan kira a yi kasuwa da dukiyar marayu kada zakka ta cinye ta mun gaskiya a zahiri haka ne inda aka aje ta ba tabawa to zakka ta cinye ta عن عن عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقه بصدقتهم قال اللهم صل عليهم wannan abdullahi bin abi aufa yake ba da labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam idan mutane suka zo suka kawo zakarsu iya musu addu'a allahumma salli alaihim wata ruwa man allahumma salli ala ali abi aufa shi annan shi kashin abi aufa kin amme amme addu'a dai ba da zakar shi nan yaso karanta zakar kenan idan aka ba da zakka ka yawa wanda baka zakka addu'a magana kenan ayi addu'a ga wanda ya baka zakkan tabbas shine a sunna kenan annabi ke cewa karancin abinda idan mutum ya maka wani alkhairi ko menene wanda ba ka da abin zaka saka mishi ba kalma mai amfani ga wanda ya ma sadaka ko na alheri ka ce jazakallahu khairan ba abin da wannan sakamako ga wanda ya ma alkhairi wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo wa ana ali an an al-abbas سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه الترمذي وانا رواية abin da ya sa ka wata dalilin maganar ba da zakata lokaci misali an guda misali a watan wannan watan misali na juma'a akhira kaga ya kamata hunda ta tun misali farkon ma muharram ko wani wata kai shi ina da dama hudda ina kana iya kira ba da kai lokaci kana ba da zakka kai lokaci illa akwai bambancin duniya dukiya misalin mazinariya ka san garam na wace na wace kaza a aje to ɗan kuɗi ne suka shiga su fito iyayewa a wannan taskin da ya zaye an samu ko raguwa ko karuwa shi ne yake da matsala na hudda a lokaci yayi amma lokacin in ya zama tabbas dukiyar da ba ta da tabbas akwai shi ɗin dukiyar abu nan nan nan nan yanzu kasuwa ce shiga da wuta da sauransu ka barin lokacin shi yayi amma dukiya ce azzaza a san ka ta aje kana da dama ka san abin da zaka wuda in lokaci yayi ma zaka wuda ka bada kidan dai akwai damar hudda ta kai lokaci sai wa an jabir ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laysa fi ma duna khams awaqi min al-warq sadaqa وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه مسلم نوكما أبن ديكي بياني cewa jabir bin abdullahi ke bada labarin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa fi maduna khams awaqin min alwaraq sadaqa babu zakka kasa da ukiya biyar shine dirhami 200 babu zakka kasa da shi walaysa fi maduna khams zawd min alwaraq sadaqa babu zakka kasa da raqumi biyar zakka bata hauka ba walaysa fi ma duna khamsat awsuq min at-tamr sadaqa haka babu zakka kasa da wuski biyar na dabino na an kama sunan dabino ba dan bai dabino kade ba akwai sha'ir akwai alkama duka sunan amma na sakarantar da kai zakka a kayan gona ba ta kamawa sai in an samu wuski biyar wuski biyar shi na ta dukkan wuski guda sa'i sattin ne sattin so biyar zai baka nawa zai baka ɗari uku shi na ke cewa tiya ɗari uku amma a gaskiyar magana tiyan mu a nan mai suna tiya ban da kai ɗari uku yake kai yake kai sa'i ɗari uku sa'i guda duk matsayin shi bai kai bai kai tiya da yamma za ka shahi tiya bai kai ma cikon balle har ya kai tozon tiya kenan sa'i bai kai sai muka ce misali muka da sa'a yanzu misali ne tiya ɗari biyu da arba'in suna tamsal in kilo ne sai san fan kilo ne na kilo 600 haka da islam haka nan abin awo ne na na abin kilo na abin kilo kilo shi dai tiya a 240 alsamin nan me yasa matsalar kilo yake bambanta kilo akwai bambancin horkon kaka da karshen da kakan ta nisa misali bambancin tsabar da ta bushe kayau da wadda ta bushe ba iya bambanta sai ka ce ba da daban asalin sa ba kilo bane ba da sai na namin zur na awo ne ba yi samun da magana yauni da yauni ya kan bambanta sabo da tsoho ya kan bambanta amma ya saka cike da wuski to tiye ce tushe ko mace wuski ko a ce misali sa'i sa'i ɗari uku ne kenan ƙasa da shi zakka ba ta kama ba walahu wata ruwaya daban ta musulun min hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu laysa fi ma duna khamsata awsuq min tamarin wala hab sadaqa babu kasa da wuski biyar na dabino ko duk wata tsaba ta habba duk da ka tsaba da tsaba ne ka annabi ka babu zakka ya ce cikin alkama da shi'ir da da inabi ya onuri ya ya wada su kenan tsaba ma kamar na ta itace ne sai ya kai da wuskin biyar sai 300 wannan shine abinda yake mas'alar zakka ta kayan gona wanda a wurare karkara tamu wurare da yawa ko da mutum ma tiya ya sai harba gida goma ko da hannu ne ya harba gida goma ko tiya ɗaya da yake masu bayanin su ake ba da yake su ake ba za su yi bayanin gaskiya sannan abin su ake ba suka rage rabin suka rage su malaman da ake ba su tabbata kira gaskiya idan gaskiya magana ba kawai duk mutumin da ke cikin daji dai ya san da cewa ba ɗora ma ba zakka a dukkan kayan gona ko kai a dukkan abin da ka samu sai in ya kai nisabi yadda kuɗi ya kai nisabi kayan gona ma sai sun kai nisabin zakka shine wuski biyar ko mu ce sa'i 300 shine in sun kai zakka ta hau wanda yake ka illa zamu ga kuma hatta me ake cewa muka da ruwa ga cewa an salim bin abdullah an abi radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala فيما سقط السماء والعيون أو كان أثريا العشر وفيما سقي بالندح نصف العشر قال البخاري nan abin da yake ruwa ta Abdullah bin Umar inji Salim dan shi kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma taqatu sama wal uyun aw kana athariyan al ushur duk abin da sama ta shayar kenan ruwan sama ne ko ruwa na ido da ke fito kun ana ana koyi kun ido koyi ko rami kurin ruwan ka bi iya wucewa ko kuwa irin sa shinkawa ana noma shinkawa baki inda ruwa ya yi tana na barbar ruwa ba shi ne asariyan wanda yake jan ruwa daga ƙasa ga jijiyar ƙasa ba zuba ba ake ba kenan ko ruwan sama aka zubo ko na aka ce ko wani ido ne yake bi ta wurin ko wanda yake ruwa da ƙasa kurin jijiya yake jan ruwa da ƙasa yake janyowa duk wannan za a ba da ɗaya cikin goma shi ne al'ushar za a ba da abin da aka samu ɗaya cikin goma in ya kai nisabi wafi masu kai bin najahi nisabin ushur in sha ban ruwa kai ki misali noma ne na garka an yi baruwa da hannu ne da inji ne aka yi baruwa aka kai ruwa ta an aiki to abin da aka samu garkar da aka yi baruwa za a bada maimakon a bada tiya ɗaya a cikin goma sai tiya ashirin a bada ɗaya ko a tiya goma a bada rabin tiya kenan kayan wahala kuma aka rage maka ma aka rage maka abin za ka bada wannan shi ne kenan kayan gona ɗaya cikin goma ne in ruwan sama ne ko ruwan ƙasa ne wanda dai ba wahala in an sha wahala a raba gida ashirin a bada ɗaya ko araba gida goma a bada mintiya kiran da an rage maka wahala don kai maka sha wahala wali abi dawud idza kana ba'lan al-ushr wa fi ma suqi bil sawani aw nadah nisf al-ushr yace idan idza kana ba'lan mai ba'lan kenan wanda yake jija mai jawo ruwa ke jarwa ke kanshi ko kuwa fi masu ƙi da sawani da abin abu amma abin da aka shayar da sawani ta saniya saniya larabci ne wa saniya larabci ne dabba mai shayar da ruwa cin saniya Allah cika abu gumi wata rana karatu ce za mu sunan saniya saniya ta sai ce wannan larabci ne nake ita hullanci ne ina ba haushe ga mu sunan saniya aka tabbige bige eh asalin saniya dabba ce mai shayar da ruwa ko raƙumi ne ko jaki ne saniya dabba mai shayar shine mukan sai saniya the sin aka taba gari mu ji Ahmadu ba wata wasa ko wata ne yace wata kaza ne ba wasa bace ba ke iya larabar su kama abin duk sun ta saniya saniya asalin kalma ce ta larabci dabba wanda take ban ruwa mai jawo ruwa a rijiya mai elawa ita saniya to nan take yace kenan idan ya zamanto an shayar da da garka da me aka cewa da saniya ko raƙumi ko jaki ko kuwa ya ce awon na dai ko ɗaukowa aka yi a wani abin awon aka zuba ke duk ɗaya ne da wani aka yi da ɗaya da wani za a kuma wani larabawa ana tana ta hiya kuma abin ya yi baruwar kanshi tana janyowa abin ya mutu kai ɗaya cikin karka wannan abin baruwa nan ba zai ka zuwa ba amma wani ƙari ne ake yi dabba tana jan da ta hudu abin sai zuba cikin abu da duk ɗaya ne da wani dabba za ta janyo zuba cikin shirka don za ka yi baruwa da hannunka duka za a ba da musu da ushin za a ba da ɗaya cikin ishirin a tsakaici jimin saniya ne sawani sawani jimin saniya ke wannan ina ga nan ne kamata mu tsaya ganin lokacin namu ya tafi alhamdulillah ba a gama gujiya da wake ba a gama hatsi da dawa kowanne sai in ya kai nisabi misali na samu gujiya sa'i 250 wake sa'i 250 kowane ya sama kawai wajen dubu zan samu amma zakka ba ta hauka ba idan a sadaka ka ce kuma ka kai maroci ne ka sadaka ba gudun samun lada amma zakka ba ta hauka ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته